أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم وبعد أن نعم نسلم إلى تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته goma sha biyu da wata ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu miladiyar isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da tafsiri a wannan masallaci na madina ta takawa cikin salmanin ƙarƙashin hadin rasul college insha Allah mun fara an ja suratul anfal sai lokaci ya same mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين جاء مني مقدما ولا سورة بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال سنة تنبينك labarin ribar yaki wato ganima wannan sura ta sauka ne a farkon yakin musulunci lokacin da ba a san wata sakamammiyar ƙa'ida na yadda za a yi da abin da aka samu na ganiman yaƙi ba a zamanin annabawan baya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari idan annabi yayi yaƙi yayi yaƙi aka gama yaƙi abinda aka tattara na kayan kafirai da aka yi yaƙi da su sai a tara su guri ɗaya sai annabin ya koma su sahu da shi da mayakansa su ce Allah kashi mun yi aiki domin ka mun zartar da a hukuncinka sai abin da ka hukunta sai Allah sallallahu alaihi sai Allah subhanahu wata'ala ya turo wuta sai a ga wuta ta zo daga sama ta faɗa wa kayan ya kone kurmus shi kenan su juya su tafi ba a cin wani abu na kayan abokan gaba da aka samu a wurin yaki amma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya halatta masa ganiman yaki yasa za ka ji cikin wani hadisi yana cewa uhillat liyal gana'i an halatta mun ganiman yaki alhali kuwa ganiman yaƙi haramun ne ga wanda suka gabace to ibn abbas ya ruwaito cewa lokacin da aka yi yaƙin badar da za a yi yaƙin badar saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara farzanta mayaka bisa ƙoƙarin nasara akan abokan gaban sai ya ce wanda duk ya kashe wani a cikin mayaka sojoji to abin da yake jikin sa naka ne wato in kai kai a cikin kuka yaki ka buga da mutum ka kashe shi ka ci nasara a kansa to da falfalinsa irin hulan ƙarfen nan da garkuwan da yake ɗauke da shi yana ɗauke da shi takobinsa da sulkensa na jikinsa duka naka ne in ka cire da rigan jikinsa ma gaba da duk ya zama naka da ma ko me ko da akwai kuɗi a jikinsa ya zama naka to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ya faɗi haka shikenan tsofaffi sai suka tsaya wajen tutocin yaki suna garkuwa wa mayaka matasa kuma suka shiga cikin fagen yaki aka yi ta fafatawa da su har aka yi nasarar yaki da aka yi nasarar yaƙi sai zan matasa mafi yawanci su suka yi yaƙin don haka sun kwace dukkan abin da aka samu na ganimin gudu sai tsofaffi suka ce a to ai mu ma mun taimake ku tunda duk da dai ba mu je cikin inda ake wannan furmutsi ba amma mu muka muku garkuwa inda kun kun samu wata barazana mu ne za ku zo ku kare ku ku yi ku sa- ku nemi madadi daga wurin mu mu ne za ku zo ku nemi daukin mu to ya za a yi a ce ku kaɗai za ku raba wannan abu mu ma ku ɗan san mana wani abu a ciki matasa suka ce a'a ai ku ba ku yi yaƙi ba don haka mu ba za mu ba ku ba ba ku yi yaƙi irin wanda muka yi ba kuma ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan da aka zo sai suka kai sai tsofaffi suka kai ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga shi nan su ba abin da suka samu cikin abin da aka samu a wajen yaƙi kuma da su aka yi wahala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu dai an masa wahayi abin da ya kamata kawai shine a raba wannan abin daidai kawai don a kashe wutan fitina shi ne kawai sai aka karba aka raba daidai don a kashe wutan fitina kafin a zo a kawo hukunce-hukunce wanda suka nuna a yanda ake kasa ya kayan abin da aka ribanta wajen yaki guda biyar da kuma yanda ake ba wanda shi da kafa yake yaki baya da doki kaso ɗaya mai doki kuma ana ba su kaso uku kaso ɗaya na shi kaso biyu na dokinsa to Allah subhanahu wataala ce ta alunaka kana tambayan ka anil anfali game da riban yaki kul ka ga musu ta ce al anfalu lillah riban yaki dama na Allah ne war rasul na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka san yanda za su hukunta a ciki dan haka duk hukuncin da Allah da manzon suka zartar sai na ku sai karba fa aslihu zata bainakum ku daidaita tsakaninku ku yi sulhu kar ku rinka gaba akan tarkacen duniya wannan abun kare sa a zama akwai gaba tsakanin da zaman so akwai sulhi da zaman lafiya a tsakanin wa Allah ku yi biyayya wa umarnin Allah da ya bayar wa rasulahu ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum mu'minin in dai yakin da kuke yin nan don Allah kuke kuma kun imani da Allah ne to ba ruwanku da tarkacen yaki sai abin da Allah ya hukunta ku dai bukatan ku a samu nasara ne addinin ku ya karfafa mutuncin ku ya karu kiyaye rawukan ku daga ta'addan yan ta'adda masu neman kashe na'am إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون sai aka kawo wannan aya wanda take mutane za su ganta kamar sauki ne amma mai raganarwa ne aini domin tana nufin kowa ya caji kansa ya caji zuciyarsa Allah ya ce innamal mu'minuna innama la tata'addahu adatul hasr ne wanda la tata'adda ma ba da ila ghairillah innamal mu'minuna iyaka in dai mutane mu'mine ne gaskiya to su mu'mine su ne wanda allazina idza zikra Allah wanda in aka ce Allah ya ce wajilat qulubuhum sai zuciyarsu ta ji tsoro su girmama sha'anin Allah eh istizam fazi'al qulubuhum zuciyarsu sai ta razana da mujarradi zikiri daga sun ji sunan Allah istizaman li sha'ani dan girmama sha'anin Allah wata hayiban minhu dan tsoron su jalla wa ala sune mu'mini amma in za a zana Allah ya ce Allah kana jin kai da Allah a daina damun ka a daina gaya maka ma magana kai baka yadda ba to wannan kawai kana nuna kai ba mu'mini bane abinda wannan aya take faɗa kenan kaga babban magana ce duk wanda za a zo a ce Allah ya ce annabi ya ce shi yaga kawai shi bai ba haka yake so ba sai yanda ya ranka ta tsara masa to Allah yana sanar da shi cewa shi ba mumini ne wai za su liyata alaihim ayatu muminai na gaskiya in an karanta musu ayoyin Allah zadatum imana ƙara musu imani take akan imanin ba su yi ƙoƙarin jayayya ko musu ko kuma tada hankali ba wa ala rabbihim yatawakkalu komi nauyin hukuncin da aka kawo musu sai su dogara ga Allah su karɓe shi saboda imaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala in dai baka yadda da hukuncin da Allah ya yi ba to kana tuma Allah ne zalunci kenan ai Allah ba zai zalunce ka ba duk abin da Allah ya ce kaza za a yi kaza za a yi abu kaza kaza za a yi da shi to in dai Allah nan ka yarda shi ne ubangijinka to abin da ya hukunta nan ko ba za ka yi tantamar karɓar ba na'am الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون mummune su ne Allah zai na imuna salata wayanda suke tsayar da sallah suke ba da ita da suka roƙanta kaga duk wanda yake wasa da sallah Allah yana nuna maka shi ba mummune ba wa mimma razaqnahum yunfiquna wayanda ma suke cirewa daga abin da muka azurta kai da zaka yi daukan naka ma ka bayar don neman yardan Allah don taimakon addinin Allah yaushe kuma za a zo ana rigima da kai akan abin da aka samu yaya aka raba su ko me aka baka a ciki sai fa wanda za ka ɗauka ne ma kai ka bada naka ma aje a yi na'am
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ulaika wa'anda suke da wa'annan sifofi to humul mu'minuna su ne mu'minai haƙƙan na gaskiya wato wanda bai da wannan sifofi bai cika mu'mini na gaskiya ba kenan lahum darajatu waɗannan suna da darajoji inda rabbihim a wurin ubangijin irin su ne Allah yake ba su darajoji masu girma a aljanna kuma da darajoji masu girma na kusanci da shi wa maghfiratun wa'annan ne Allah ke gafarta musu zunuban su ba a wayanta ma a filin kiyama irin su ne abin ake musu suke shiga aljanna bila hisabi wala iqabi wa rizqun karim wa'annan suna da arziki wanda yake mai karin wanda aka hada shi da girmamawa ba arziki haka kawai ba arziki madawwami mai ci gaba kuma wanda yake cikin mutunci da girmamawa na'am كما أخرجك ربك من بيتك بالهك وإن فريقا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون kama akharajaka kamar yadda ubangijinka ya rabbuka ubangijinka akharajaka ya fitar da kai min baitika daga gidanka a Madina bil haqqi da gaskiya fa inna fariqan a lokacin wasu bangaren ai min al mu'minina daga mu'minai la karihuna ba haka suke so ba ba su san aje yaji kuma yau za su zo ana rigima da su akan me aka samu a wurin yaki haka Allah ya sa kai ka jure ka ce sai an je wasu ba su so to kuma sai lokacin da aka zo tukunna suka ga wani ganima shine suke tada hankalinsa wato yanda yanda kuka ki hukuncin wajen raba wannan ganima ai haka yakin ma kansu kuka ki shi kuma Allah ya tilasta ya ce aje aka je kuma aka samu nasara to haka kuma yanda kuka ba a son kuka aka je ba kuma aka samu nasara kuma yanda Allah yake so haka za a yi ba yanda kuke so ba shine kuma yanda Imamu Tabari ya faɗa yace kama akhrajaka rabbuka bil haqqi kama yanda ubangijin ka fidda kai da gaskiya ala kullihim bisa qiyam bisa qi min fariqin min almu'minina daga wasu bangare daga mu'minai kazalika haka nan kuma ga su yajadilunaka suna jayayya da kai fil haqqi cikin gaskiya inda suke jayayya ka- da kai akan yaki kuma sun san gaskiya ne Allah ne ba ka umarni cewa da nasara ha kuma yanzu ga sun zo suna jayayya da kai cikin wannan gaskiyan ba ba da ma ta bayyana ba kuma sun riga sun gane gaskiya ne والحق الذي كانوا يجادلون فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق wato gaskiyar da suke jayayya da shi akan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ma tabayyanuhu bayan da sun tabbatar shine mafita wal qital shine yaki sun ki aje ayi yakin ada kuma sun san kawai shine mafita an koro ku daga makka an kwace muku dukiya an an yi warwasin gidajen ku an gama koro ku an biyo ku na to me kuma ya rage muku mun ba ku nuna kuma karfin ku ba har ku kwaci kanku nan jadilu laki يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون jadilunaka suna jayayya da kai fil haqqi a cikin abin da shine gaskiya ba da ma ta bayyana bayan ya riga ya tabbata cewa yakin nan shine gaskiya ka annama yusaquna kaman ana kora su ilal mauti zuwa ga mutuwa wahum yanzuruna ga ta suna ganin ta kuru-kuru lokacin da aka ce su fita yaki kowa ta ai ba mu shirya ba ai ba mu da tanadi ai kaza ka gani kowa ne gani yake kawai kaman za a tura shi ya je a kashe shi ya mutu ne kawai to yau kuma gashi an je nasarar da Allah yake a a ai ba haka bane za ku samu nasara kar ku ji tsoron su ku koma ga Allah ku dogara ga Allah an je an samu nasara wanda ba su yi zaton ba kuma yau kuma ana cewa ga abin da za a yi da abin da aka samu na nasarar kuma suna jayayya na'am وإذ يعدكم الله إهدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يهك الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين نعم تو كمان دي الآن عن القرآن أن أوكو وأول مسألة asalin abin da yake muhimmanci cikin rigimar sai da aka warware ta sannan sai aka ɗauko kuma tarihin yadda abin ya faru wa ize idu kuma Allah ku tuna lokacin da Allah yake muku alƙawarin idan ta'ifatai ɗaya daga cikin yankin jama'un nan biyu Allah halaku cewa ta ku ce Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa akwai wasu mayaka guda biyu za su doso makka ɗaya bangare akwai yaki yaki bangare biyu zai doso makka ɗayan ƙwayari ne na fatake ni dai na muku alƙawarin zan ba ku ɗaya a ciki ko wannan ayari na fatake ko kuma ayarin mayaka to sai sahabbai suna ta fatan Allah ya sa ma ba ayarin mayakan bane su dai Allah sa ayarin fataken nan ne suke so su samu yanda al'amarin yake abinda aka rota cewa fataken ƙurayshawa sun taho daga Sham tare da kayan kasuwanci mai dimbin yawa dukiya mai yawa a ƙarƙashin jagorancin Abi Sufyan sai Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammadu inna allaha wa'adakum idat ta'ifatayn Allah ya muku alƙawarin ɗayan jama'u biyu imma al-iru wa imma quraita ko dai ku ku na ku karo da qurda da fataken nan ko ku karo da quraishawa to dalilin yakin su lokacin da aka yi hijira kowa sai ya dauko yar jakansa sai ya gudo ya taho madina ko ya dauko dan ko ya koma ya taho da kafa ba komai a hannunsa haka zai baro makka ya taho madina duk wanda ya bar makka sai kafaran ƙurayshawa su yi warwasan dukiyansa da gidansa da komai da komai su ce a ya zama nasu ya zama ganima alhali ya tafi ne akan in samu yana su kuma ya dawo ya shirya yadda zai ya ɗebi kayansa ko kuma an samu kwanciyar hankali to sai Allah ya yi nufin ya sassauta musulmi wannan wahala shine fatacen da suka jarin su manya-manyan mutanen maka kafiran su abu jahali da abu turiyan da sauransu wanda su suke hada wannan fitina mafi yawanci kayan da aka taho da sun jarin sun to Allah yake nufin a kwace tunda ba yaƙi suka fito ba fatauci suka a kwace a zo a rarraba a tsakanin mutanen Madina a rage asara tunda duk da haka ba zai biya watakila abin da aka rasa ba to shikenan sai Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam labarin da sunan guda biyu amma ya nuna manzon Allah cewa ɗayan tana da ƙaya ɗayan ba ta da ƙaya to wanda take da ƙaya ma'ananta wanda take da makamai ne wanda ba wanda ba ta da ƙaya ma'ananta wanda take da da kaya ne kawai to shikenan sai Abu Jali labari ya isan maka maka sai maza maza ya ce maza maza a je a samu yan dan dan dan rahoto ya sauri ya je ga Abu Sufyan kar ya bi hanyoyin da ake bi daga Sham in za a je Makka hanyoyi biyu ne akwai na tudu akwai na gangaren rai na gangaren kogi to sai Abu Sufyan aka ya biyo ta gangaren kogi din to su kuma mutanen Madina sun zo ne don su zo tare hanyar da take kan tudu dan haka sai sulale da kaya sai ya koma sai ya yi maka su kuma su abu jahali ya yi kira ya yi kela kowa ya ɗauko kayan faɗa iya ƙoƙarin iya shirin ku ku je ku kare kayan ku a kusa da badar wajen madina domin muhammadu ya shirya zai kwace muku kaya ya talauta don haka suka yi shiri suka ɗebi kayan faɗa suka ɗebi raƙumma suka ɗebi kayan abinci suka ɗebi matansu da sauransu suka doshi gurin to har sun yi kusa da badar shikenan sai labari ya zo musu abu sufiyana ya ya tsere manzon Allah bai kare shi ba bai same shi ba shi manzon Allah ya kare hanyar tudu su kuma sun bi hanyar gangare shi kuma Allah bukatar sa kenan su wa'annan suna burin kaya shi kuma Allah yana son ya nuna ma duniya musuluncin nan fa ba abin wasa ne rainin da ake masa ya zo karshe da yau abin da Allah yake son ya nuna wa duniya kenan to sai suka taso ba su tawo da tawo da wani kayan fada ba sosai su mutanen Makka a mutanen Madina mutanen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kwata-kwatan su ba su fi 313 ba su kuma mutanen makka suka taho wajen su dubu da tanadi da kayan fada wasu ma suna ce a cikin yakin a cikin mayakan badar mutum ɗaya ne mai doki wasu ce doki biyu kuma duk a ƙasa ake kuma babu ba kowa ne yake da makami ba yaƙi irin wannan dama haka yake in akan ce maka in an hana ka abinci aka hana ka ruwan sha sai a ce ai ga ruwan sha can kana gani ga ruwa a can ga makami a can in kai namiji ne ruwan shan kana can makamin kana can don haka za ka yi faɗa ne ko da da hannu na yadda za ka yaƙi waɗanda suke da ruwan nan da makamin nan don ka samu ruwan a hannunsu ka samu abinci a hannunsu ka samu makami a hannunsu don haka ƙwararren mayaƙi wanda yake iya ƙwace makami a hannun abokin faɗa ya yi faɗa da makami duk da shi baya da shi to shi kenan Allah sai zare waɗannan don yana nufin ya ɗaukaka musulunci sai zare sai su wuce su kuma su Abu Jahali aikin ka da mai ɗanyen kai da mai ɗagawa kafiri sai labari ya zo sai mutanen suka ce a to mu dama ba mun zo kare dukiyar mu bane mu koma ko mu koma ce a ba za a koma ba ce to me za a yi yanzu ma koma ba mu da isasshen ruwa mu je ruwan badar mu ɗebi ruwa mu sha mu kunna mu hura wuta a yayyanka raƙumma a gasa a ci nama a dafa giya a sha ƴan matan mu su mana waƙa su yi rawa mu zagi Muhammadu mu more mu koma gida ko duk ƙasashen Larabawa su ji mun zo har kusa da inda yayi gudun hijiran mun zo mun yi mun yi biki na ƙin ƙarawa na nuna murnan mu da tsiran dukiyar mu kuma mun zazzage shi mun yi kaza kaza kaza to a gari ana jayayya sai bangaren masu goyon abu jahali bayan abu jahali suka yi nasara shi kenan aka ci da shi kenan to shi ne suka zo suka yi santani kusa da ruwan badar su ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suna shirin su sha ruwa su koma suna matsowa sun zo ɗiban ruwa sai suka ga kafiran makafiran maka akwai alamun su anan su kuma su ma sun zo ɗiban ruwa suka ga dabino suke wannan dabinon mutane ƴaƴan dabino suke wannan ƴaƴan dabinon mutanen mu Muhammadu ne Muhammadu yana nan kusa sai Allah ya haɗa gaba da gaba to haɗa sun nan sai dole babu wanda zai zai janye koma dama su kuma musahabai suna takar a yakin kawai a janye to gashi an haɗu to wannan haɗuwan shine aka ce to yanzu babban abin da za a yi maza maza a yi gudu a je a kai sansani a gaban ruwa tunda an gan su shine maza maza aka zo aka sa ruwan badar a baya sai aka yi sansani a gaban ruwa wanda suka bada wannan sarfafi kaga muna ɗiban ruwa muna sha muna yaƙi su kuma ba su da ruwa rijiyoyin da suka sani da ruwa duk aka jinke su ruwa su aka cike su aka tuttura ƙasa a cikin don haka ƙarancin ruwa zai sa a ci nasara a kansu da wuri tunda suna fama da shi to shikenan da aka zo aka fara za a fara yaki aka yi sani aka fara da ɗai ɗai ɗai su suka ce a fara da ɗai ɗaya sai suka ga an kashe musu mutum kusan biyu shikenan suka yi gayya kawai suka rufo kan mutum wurin akwai yashi ne mai kwararewa ga zafin rana ga shi da azumi saboda haka abin ya zama yana da tsanani ga ga musulmi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ana kuna gurin kuna gurin a baku wadda ba ta da kaya to kaga yanzu da ake fassara qur'ani ana fassara shi ne da da lafazin sa kawai kamar yadda wasu wasu masu da'awan cewa ai an mai da mutane ma wai to ya za a ce ne kaya aya ne a wurin ko kuma a ga kaya suke faɗa don haka abin da ake nufi mai makamai wai rizillahu shi ko Allah na nufin ayin hikkal haqqa ya tabbatar da gaskiya ne da kalimatihi da kalmominsa da ya faɗa muku cewa za a halakar da mutanen da kafiran nan ku ga da idanunku an halakar da su waya kafa a dabiran kafirina ya yanke bayan duk wani kafiri daga ran da aka yi wannan duk wani kafirin duniya sai ya san cewa yakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karbansa ba wasa bane karo da shi karo ne da Allah subhanahu wataala sai san cewa lalle wannan yaki wannan yaki zai nuna kwata kwata dai yakin na Allah ne za mu gani kuma yakin gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wataala shi ne ma yasa Allah yake cewa to me yana su na jayayya a kan riban yaƙi me ya suka yi wanda za su ce sai an ba su yaƙin Allah ne ya yi da manzansa na'am ليهق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليهق الحق Allah ya haɗa wannan yaƙi ne don ya tabbatar da gaskiya ta yi nakara wai butil al-batila ya ƙaryata ƙarya kowa ya gane ƙarya ce walau karahal mujrimuna ko da kafirai masu muggan laifuffuka ba su so haka ba nan
استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين istastajisuna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku kun ga ba ku da ƙarfi ba ku da kayan fada ba makami kwata kwata wayanda suka yi hijira a cikin ku mutum 80 ne kuma mutanen Madina kwata kwata mutum 140 ne da yan kai kwata kwata dai an hada abin da aka ittifaki shine mutane ɗari uku da sha uku su ne adadin mayakan bada sai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya lalle ya roƙa musu Allah kafaran nan fa su dubu ne gashi ba su da makami ga menene sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla yana miƙa hannunsa sama yana ta roƙon Allah yana ce Allahumma anjilni ma wa'atani Allah ka zartar min da abin da kamun alƙawari Allahumma ya Allah in ta halik hadhihi al-usaba in wannan yan jama'a namu suka halaka min ahalin islami daga mazuwa musulunci aka kakkashe su anan aka yi nasara a kansu falan tu ubada fil ardi ba za a bauta maka ba kenan a bayan ƙasa fa ma zala manzo sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba kazalika haka yana ta addu'a hatta saqata ridaahu har sai da mayatinsa ya rinka sauka ƙasa an manki bigi daga kafadansa fa akhadahu abubakar sai sayyidina abubakar ya dauki mayatin fa alqahu alaman kibi ya nada manzon Allah akan kafadansa sun manta zama min wara'i yazo ya tsuguna ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya nabi Allah ya man ya annabin Allah kafaka munaka da takarabbaka hada ubangijinka da roƙon da kake kai ubangijinka ya isa haka fa innahu sayyidu laka ma wa'adaka da sannu zai zartar maka da abin da ya maka alƙawari yanzu da Allah kun taɓa samun wani bawan Allah da ya yi manzon Allah aiki irin wani? Da shi kenan Allah su bane wata ala su ba manzon Allah sun ba ala sun yi nasara. Wai wanda ya yi wannan irin wa'inda su ya kai wannan wai irin su ne abin zagi a wurin. Na'am.
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم نعم to kike nan sai Allah subhanahu wataala yake to ku in su su dubu ne to fastajaba lakum Allah ya karba muku addu'an ku anni mumiddukum ni ma zan dade ku bi alfin min al mala'ik da mala'iku guda dubu kamar yadda suke su dubu to za a turo mala'ika dubu murdifina kowa yana jin dan uwansa a baya amma ja'alahu Allah amma Allah bai sanya mala'iku dubu ba illa bushira lakum sai kawai dan ya faranta muku rai amma mala'ika dubu mala'ika ɗaya ma ya isa ya gama da dukkan kafiran nan to amma Allah subhanahu wata'ala dai saboda ya karfafe su aka ce an ji mutane mutum sahabbai suka ce suna yaƙi suna ganin sai su ga basu wa'inda kusa da su ba wanda suka gane ba wanda suka sani ba ne ba su gane su waye suke yaƙin tare da su ba sai sukan ga gashi nan dai kawai ana faɗa ana yaƙi amma su ba su ganin wanda yake yaƙin nan mafita da su wanda suka san shi ne suka ce kai daga baya muka gane cewa mafi yawanci wanda suka yi kace nan mala'iku ne domin idan muka ga inda aka yanka mutum inda aka yanki mutum da takobi ko aka sare shi in muka ga jini na zuba to muna gane wannan kisan mu ne idan muka ga kuma wurin ya dan soye ya kone to muna gane wannan kisan mala'ika ne kisan mala'ika inda aka yanka sai ya soye da wuta ya muka an yanka da wuta nasu kuma ba a yanka da wuta ba Allah ya ce nayi haka ne don zuciyanku ta natsa wa man nasaru amma taimako ai ba daga wurin kowa yake ba illa min indillah sai daga wurin Allah inna Allaha kutani shi Allah azizun mabwayi ne hakimun mai hikima
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماءً وينزل عليكم من السماء ماء ليبهركم به ليبهركم به ويذهب عنكم لبد الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام تقاوتا wata kuma alama ta biyu wanda take nuna muku cewa wannan abun fa ba aikin ku bane izi ga shi kuma nu'asa yayin da Allah yake lullube ku da gengedi amanatan minhu dan ya ba ku amana har ku rinka jin tsoro ana yaki amma kuma Allah ya jebo musu gengedi ka taɓa ganin wanda ke cikin tsoron yaki kuma ya zama yana gengedi suna gengedi suna suna layi-layi haka suke yakin me yasa Allah ya kawo muku gengedi din yace amanatan minhu dan ya kawo muku aminci kana yi ma ba ka ma tsoro ma hankalinka kaman kana cikin hankalinka kaman ba ka cikin hankalinka kaman kana barci kaman kana barci haka kake yaki duk wannan ba za ku tuna cewa wannan aiki Allah ne ya aikin sa ba ba aikin ku bane an ruwaito daga Aliyu bin Abi Talib karramallahu wajhahu cewa mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana a lokacin ma kana fina farikin ba wani barde a cikin mu yau badar a ranar badar zai mu kidadi sai mu kidadi bin aswad shine kawai yake da doki wala qarra aituna na gamu ma fina illa na'imun ko wannan mu yana ta jinjiri illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sallita da tijaratin yana can gindin bishiya yana ta sallah wayarki yana ta kuka yana roƙon Allah hatta asuba har gari ya waye ibnu kasir yace وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس وكان وذلك وكأن ذلك إيه كان للمؤمنين عند شدة إيرون وان واتو كاسي وان يافعلون إيه مؤمنين لو كتند سكتكين أنا نمياكي لتكون قلوبهم آمنة دم زوجين ستزام آمن تسيام ثم إنا نتسيا بنصر الله لسوى الله زي كما كيسو suka samu ma har suka yi baccin dare ma me yaki ina ya samu maganan baccin dare na'am kuma har ma suka yi mafarki a cikin baccin daren wasu daga cikin su suka yi mafarkai irin mafarki dai wanda yake wajen wanka wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an wani ma wani daga cikin mu'jizar ta uku shine Allah ya rinka saukar muku ruwa daga sama saboda dawaki yanda suke suke suke suke zarewa cikin yaki ba su iya tsayawa da kafafun su kuma a doki kai da raƙuma da kuma kafafun su wanda su ma ba su iya tsayawa a cikin yaki in ka taka sai yana zarewa da kai saboda dangantan ya sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo ruwan sama ya sauka ya sanya zafin guri ruwan ya zuba a jikinsu ya musu wanka ya kuma ya kuma dandale musu kasan da take zame take zame musu kafan wannan ruwa Allah yake li dahirakum bihi na ɗaya dai yayi ne dan ya tsarkake ku da wannan ruwa daga janaban da ya same ku ya zama kaman ya zama wanka gare ku na janaba wai zuba alkum rizqi shaytani ya kuma yi niyan ya tafiyar da wasu wasin shedan da gare ku ku ɗebi ruwan ku sha ku huta da kishi kamar yadda shedani ya zo yana yana wasu wasi a zuciyarsu cewa to yanzu ku kuna da janaba kuma gashi kuna kun yi sallah gashi to ai Allah ya sanarta wannan ruwan da ya dake ku ai kun yi wanka ne ba matsala sallan ku Allah ya karba wai zuba rizqi an kuma rizqi shaytani wali yarbita ala qulubikum dan ya daura zukatan ku ta yadda da cewa abinda Allah ya alƙawarin nan gaskiya ne wai sabbita bil aqdama dan Allah ya tabbatar da kafafun ku ta zama ba ta ba ta zarmewa ba ta zamewa a filin yaki din shi yasa Allah ya wannan dalilai sune yasa Allah ya saukar muku da ruwa ku sha ku yi wankan janaba ku samu sanyi ku samu aminci kuma kafafunku su tsaya ba tare da kuna zamewa nan إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان Na'am, iz yuhi rabbuka yayin da ubangijin kai yake wahayin ilal mala'ikati ma mala'iku annima akum ina tare da ku da taimako na fasabbitu alladhina amanu ku tabbatar da kafafun mu'mine kar su kar su tsorata ku shishiga tsakanin su ku rinka rirrike su kaman kuna rungumar su kuna tattafa jikin su kawul ibi qululil ladina kafaru ru'ba da sannu zan jefa razani a zuciyar wanda suka kafarka daga cikin sahabbai da wanda suka ce shi ya ga takobinsa ya faɗi amma ya ga an ɗauko an mika masa bai san waye ya mika masa ba duk lokacin ba su san ma ana magana cewa mala'ikun ne suke tsaya su ba ya sai mutum ya ga takobinsa sai da an rike shi an ɗaga shi ko ya faɗi a ɗaga shi a rike shi a ba shi takobinsa ya ci gaba da yaƙi to ga ga ana yaƙi waye yake wannan aiki to Allah subhanahu wataala haka yasa mala'ikun suka rinka yi wannan saboda dai mala'iku su karfafi mutane su su yi yakin da kansu samu lada ba su in Allah yana so da mala'iku kan sai a ɗaiɗaiɗe su kawai a ɗaiɗaiɗe a tafi da su sama ma a je a jefo su kawai su rugurguje kafin su iso ƙasa Allah ya ce fadu ribo kal'anaki ku ce musu ku yi duka bisa wuya kar ku yi duka ta wani guri sai ta wajen wuya warudribu minhum kulla baranin ku sassare hannayen kaga wannan taimako irin yaƙi na musulunci kenan shi musulunci baya umarni da a ji maka ciwon da abin nan ko a sare ka kawai ka mutu gaba daya ko kuma mafi muhimmancin wurin yaki a musulunci shine a sare hannu in an sare hannu sai a kama sa aure da kawai shikenan ai baka da abin yaki kuma da me zaka yi yaki to kaga to shi musulunci ba wai kisa ne a gaban sa ba nasara ne a gaban sa eh wadribu minhum kull banan ku bugi dukkan hannayensu saboda takobin su ya fadi hannun ya zama ba zai iya yin yaki ba na'am zalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك ولن فبأنهم شاقوا الله saboda sun saba wa Allah Allah ya musu wannan azaba wa rasulahu sun saba wa manzon Allah ba su yadda manzon Allah bane sun ki imani da shi sun yaƙe shi sun koro shi daga garin sa kuma sun biyo shi da fitina da musiba shi mutumin banza fa in ba ka nuna masa wato ka duka ka masa yaka a idanunsa ba to ba zai san cewa sai ya dauka wai a ce wai wai menene wai sai ya dauka wai shiru shiru menene shiruru shiru fa ba tsaro bane gudun magana ne to sun sun sun matsa Allah ce to wannan matsawa da suka yi nan niyayya da Allah da yin manzon Allah izaya shi yasa Allah ce to ai maganin su gani in kan wallaka ne manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam shaqullaha sun saba wa Allah wa rasulahu da manzon Allah wa man yushaqiqillaha wanda duk ya saba wa Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne a gare shi na'am zalikum fazuquhu wa anna lil kafirin azaban zalikum wannan kenan azaba daga Allah ta hannun mutane eh Allah yana cewa la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah ai sun ji tsoron ku akan Allah tun yau ake ce musu Allah Allah amma da yake ba ganin Allah suke ba sun bari dan Allah ne yanzu farko farkon maganar da muka fara ina ce an fara ne da maganar cewa a ji tsoron Allah din ko amma asalin tsoron Allah ne shine yasa malamai sahabbai suke cewa inna Allah yadau bis sultani ma la yadau bil qur'ani Allah yana maganin magani da sarki abinda bai maganin sa da qur'ani ba yawwa idan ana cewa wato wato wai wai ana cewa wai ƙato shi yake maganin ƙato amma in ba haka ba shi wanda wanda wanda yake mas- mutumin banza duk yanda ka gaya masa Allah ba zai ji tsoro ba ya ji tsoron wanda zai zo ya taka shi akan wanda zai ce masa Allah shine Allah subhanahu wata'ala yake zalikum to kun ji ga yanda manzon Allah yake ga yanda addinin musulunci yake ga yanda baradan musulunci suke fa zuqu ku dandana daga hannun ɗan uwanku wa anna lil kafirin azaban nar sannan wannan azabar da kuka sha na kisa da sauransu ya kamun a filin yaki wannan bata isa ba wannan ta duniya kenan kuka gani sannan kuma a- wanda suka mutu suna kafirai azaban wuta tana jiran su a lahira na'am يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زهفا إذا لقيتم الذين كفروا زهفا فلا تولوهم الأدبار ya yi wallazina amanu daga nan Allah ya ce la dukkan wanda suka yi imani su sani idza laqitum allazina kafaru in kuka gamu da kafirai zahafan a wajen girkin yaki wato in aka girka dagan yaki tsakaninku da kafirai su ƙarfi ne kuma kuna ji da ƙarfi su mutane ne kuma mutane ne kuma juye takwabi suke kuma juye takwabi kuke yi to dan me yasa za ku guje su kuna tare da Allah kuna tare da yaddan Allah kuna tare da gaskiya matsalar kawai ya zama mutane ba su tare ba Allah ne manufansu ba to shine matsalar da suke samun mutane a yanzu amma in Allah ne da gaske yake tare da ku kuma akan gaskiya kuma ba akan fitina ba kuma ko aka zalunta kuke neman haƙƙin ku to ba dalilin da za ka ji tsoro mutuwa ɗaya ne ya tace to shikenan ka tafi ka yi shahada ka tafi lahira ko kuma sai kaje shi ka kwaci haƙƙinka ka kwaci jin mutuncinka ka kwaci ka kwata wa mutanen ku ƴancinsu shine Allah subhanahu wata'ala ya ce to duk inda kuka haɗu da kafirai a girkin daga kuka yi gaba da gaba da su fala tuwalluhumul adabara kar ku ba su baya Allah bai taɓa yadda da rago ba kwata kwata Allah baya baya baya son rago bai taɓa gaban ya rago ba bai taɓa son rago ba yawwa ko matar ka ce in ta zama zaru ma to ta shi ka a wurin Allah in dai za a ce mai gida na ji an taɓa ƙofa ka daɗa jan mayafi ko ki shuru to an samu banza wani yawwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna irdihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi dan yana kare dukiyarsa yayi shahada wanda aka kashe shi yana kare matarsa shine irbihi yana kare matarsa ko ƴaƴansa an zo masa gida za a yi masa fasikanci da ƴaƴa ko da mata ya kashi ya tsaya in an kashe ka kayi shahada saboda musulunci bai taɓa yadda bai taɓa goyon bayan sususanci da da sakarci ba bai taɓa goyon bayan haka ba Na- yana son musulmi ya zama namiji ne ba ya zama rago ba duk rago ba musulunci baya baya murna da shi asara ne Allah subhanahu wata'ala ya ce idan aka zo aka girka daga fala tuwalluhum al-adbara kar wani ya yadda ya bada baya in dai aka yi sahu aka yi sahu na yaki aka hada sahu to shi kenan ku tsaya kawai inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son wanda suke yaki a tafarkin sa sahu sahu kaman gini shi yasa sahabi sai ya dauki igiya sai ya hada da kafan dan uwansa sai su daure wannan ma sai ya hada da kafan dan uwansa sai su daure su daddaure da kinsu saboda kar ma wai shi yana kan kar zuciya na ta dan mun fargaba in gudu in za a rayu a rayu za a mutu a mutu kuma mutane ne kuma mutane ne ko sojoji abin da suke koyarwa kenan ba haka ba soja ba zai kafi ba an gane na'am ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال Mm.
إلا متعرفا لقتال أو متعيدا إلى فئة Mm.
أو متعيدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومعواه جهنم Mm.
وبئس wa المصير mai wallin duburahu duk wanda ya juya musu baya to yayi babban zunubi kun san dalilin da yasa wanda ya juya baya yake babban zunubi laraba suna ce masabru illa mas- mas- mas- ashuja'atu sabru sa'ati abinda ake ce wa zarunta hakuri ne na saka ana koran ku ana koran ku kuna gudu na kai ya za mu gudu kawai muna gudun yan uwanmu in wani ya tsaya wanda ya faɗi hakan to shi kenan ya zama gwarzo sauran ma su sai ta yi wallahi su wa'intan kuma suna ganin kun tsaya ba za su yi kanku ba tsaya za su ba za su yi kanku ba za su yi kanku ba don haka a shiga aka sabr sa'ati to haka kuma alhazimatu adamu sabr sa'ati rushewar yaƙi rashin haƙuri na sakan ɗaya daga inda wasu wani ya juya da gudu to sai zuciyar mutane wasu da yawa sai ya kare sai su bi shi to shi yasa Allah ya tsananta akan duk wanda ya juya bayan ana cikin kare mutuncin musulmi na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce ومن يولهم يوم إذن دبره duk wanda ya bada baya a wannan rana illa mutaharrifan liqitalin sai dai in juya wangwanin kan yaki ne kamar ya ga za a da amane ta baya yana da ta gaba ya juya ya bugi na baya ko ya sare na baya ko ya juya ya kai ya kai suka ta wani gefe to ko dai wannan mutaharrifan kenan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin ko ja da baya yayi saboda ya je ya shiga cikin taron jama'an da suke tare da shi ya dada samun karfi shine kawai zai sa ka ja da baya amma ba wai ja da baya dan tsoro ba to wanda ba dan haka ya juya da baya ba faqad ba abi ghadabin min Allah wannan ya juya da fushin Allah wa ma'awahu makomansa in an kashe shi a wannan hali jahannam wutan jahannama zai tafi ya zama daidai da kabarai dan ya ba da nike cikin da za su yi nasara akan musulunci na'am wa bi kalmasir makoman mutum ya zama jahannama ko ta munana na'am falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليغني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع أليم to salam ta katulum in kun duba ai sai ku gane ku ku sahabbai ku 70 ku 313 nan lam ta katulum ba ku kace ba ku kace kabarai ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya yaki to rijiman me kuke a kan ganima wa ma ramaita iz ramaita ya rasulullah lokacin da ka jefa kasa ai ba sai ka jefa ba walakin Allah harama Allah ne ya jefa kamar yanda Ibn Abbas ya rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo wajen taron kafara sai ya sunkuya sai ya damkiya shi sai ya watsa cikin kafara ya ce shahatul wujuh daga daga watsawa ya ce shahatul wujuh nan sai fuskan kowane kafiri ta cika da tsakuwa cikin idanunsa to kwatar ta wannan tsakuwa ta shiga cikin idanun mutum dubu duk sai suka rike ce wannan yana karo da wannan wannan yana karo da wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine da manzo Allah ya haka sai Allah ya ce wa mara maita iramaita wannan watsa tsaka da kai ba kai ka matsa ba walakin Allah harama Allah ne ya watsa waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana Allah yayi haka ne dan ya jarrabi mu'minai jarrabawa mai kyau ayi yakin da su su ga nasara da kansu kuma sun san ba su suka ci nasarar ba saboda goben an ce su zo su yi yaki don kare addinin su ba za su ji tsoro ba shi yasa gwajin farko aka yi haka cewa su zo su ga gashi nan dai ga gayya dubu ga su ɗari uku da sha uku ga su basu da makami ga cikin halin da suke ciki amma kuma sun ci nasara don haka gobe ba za su iya ba za su ji tsoron yaƙi ba malamin mai yana ja mana cewa a da lokacin da ake yaƙi wai akwai wani sarki da ya yi ɗansa ɗansa ya zama mayaƙi ne sarkin gwanin yaƙi duk ana jin tsoronsa a duniyar mayaƙa a zamani sai Allah ya yi mashi ba shi wani ɗaɗan kuma matsorashi rago hankalinsa ya tashi ya ce yanzu ba wanda zai gaje ni kenan yana ta damuwa shine ranar sai wani sarki ya ce yace ranka ya tsaya a ba mu shi mu tafi da shi ba mu shi mu tafi da shi ai kai yari ba ai shi yaki bara dabara ne fa ai ba wani abu ne yana to lallashin sa lallashin sa sai da aka je filin yaki da aka je filin yaki sai aka dora shi akan wani wani wani wani wani wani akawalin doki wanda ya saba an yaje yaje wurare an je ya koki da shi da yawa shikenan aka tsora shi aka dan sa masa dan tsinke sulken ma ba riga a jikinsa yana ga wata ai kai ne babba ai kai ne shugaba kai ne rima ne dan sarki ne kai ne kaza ana tafiya ana tafiya ana tafiya da aka je aka yi sahu kawai da doki ya ga an yi sahun yaƙi ga na wa'incan abokan gaban su ga ga na ga na yana gani kawai aka aka buga tambarin yaƙi kawai dokin ya rima sai ya zabura yayi cikin su yana wayo wayo su kuma za ta kaga kaga in suka ji sun turo mana fargal su sai suka fashe yana wayo su kuma suna ta gudu suna ta gudu in ke nan zai a ƙasar nan dokin ya juyo da ya ga suna gudu ya dawo ya zo ya zo ya kirkiya a gaban abin da ya yi kirkiya ya ce kaga ni ce a shirya ba a sanari a shirya ba a sanari so shi so da haka shi yaƙi akwai dabara a cikinsa idan an idan kuna da confidence kuna da ƙarfin zuciya ko kun samu rajin nasara Allah yake ya jarrabi mu ne ne jarrabawa mai kyau inna Allah sani dai Allah sami'un mai jin ku ne alimin masani ne ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم wannan Allah ya yi shi ne don ku san annan Allah shi Allah muhinu ko muhinu mai raunana kaidil kafirina makircin kafirai ne ko yaya ya kai
إن تستغتروا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو كيم لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
أنت تستفتحوا إن كنتم الله كفارين faƙar ja a kuma fatowa addu'an ku Allah ya karɓa wato nan da kafirai ake yi lokacin da kuke kuka in kun yi addu'a to Allah ya karɓa addu'an ku ka san idan Allah ya jarrabi mutum da rashin gaskiya kuma sai Allah ya ɗora masa zaton cewa shine mai gaskiya to mafi yawanci bala'in yakan komo kansa yakan roƙa addu'a ta koma kansa shi Abu Jahali a haukansa da tunaninsa shine mai gaskiya su manzon Allah ne ba su da gaskiya da ya zo ya tsinsa ya ce Allahumma ayyuna kana afjara wa aqta'a lirrahim fa ahinhu liyawma yace Allah muna roƙonka dukkan mu a cikin mun nan duk wanda yafi fajirci yafi mugun hali wanda ya yanke zumunta don su ai sun ganin su manzon Allah shi ya yanke zumunta ya zo ya hada su fada ba ya ware wasu sun zama musulmi wasu kuma ba musulmi ba ya raba wa da kani ya raba uba da ɗa ya raba menene miji da mata ya yanke zumunta kenan kuma wannan kawo abu bako a cikin al'umma a yi ta rigima yana ganin shine mugun hali din to wai sai ke yi wannan addu'a to haka Allah yake tu yakan Allah yakan turmuza maka hancin fajin sai an sai ya sa sai yayi addu'a wa kansa sai addu'an ta koma kansa sai shi ne Allah ya musu ya musu shagube yace in tasabbihu da ku ba kun yi addu'a ba to fa kadda akumul fathu Allah ya amsa addu'an ku ka ce mu kashe wanda yafi fajirci to mun kashe shine su Abu Jahalin da utubati sharri da sauransu duk aka yayyanka su aka ɗebe su aka jajjefa su kaga da ya koma ya karɓi shawarar ɗan uwan a koma tun da Abu Sufyan ya wuce da ya huta amma sai ke ce an je an yi wulaƙanci manzon Allah to Allah a ya Allah ya nufin za a wulakanta ya kuma zo yi wannan addu'a a je shine a fitar rubi shi ya fi fajirci din to aka yayyanka su su wajen saba'in aka wawwatsa su cikin rijiyoyin Madina rijiyoyin ruwan Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji rijiyoyin yana cewa yana cewa kar wajadna ma wa adana haqqan hal wajadtum ma wa adakum rabbukum haqqan ya abu jahal ya utubatu sharri ya wane ne yana kira su mu mun samu abin da Allah ya mana alƙawari gaskiya ne gashi ya bamu nasara kuma kun samu alƙawarin da ya muku na wuta gaskiya ne yanzu an kai ku lahira sai su sai sahabbai suka ce don me kake kiran mutane bayan sun riga sun mutu sai manzo Allah ya ce ma antum bi asma'a minhu ku ba ku kai su jin maganar da nake yi ku sun fi ku ma jin magana akan yanda ku kuke jin magana na don haka aka imani duk wanda ya mutu duk abin da ake yi yana ji wankansa da ne da surutun da kuke da ne duk yana ji har ku kai shi kabari yana ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ku tashi a kabari ku gama addu'a ma yana jin juyawan takalmin to to Allah ya amsa muku roƙonku da kuka roƙa ya kashe wanda ya fi fajirci ya kashe wanda ya raba zumunta domin zumunta kan addinin Allah shine zumunta zumunta masu zumunta su ne masu gaskiya ko innahu laysa min ahalika ko da ɗanka ne ko menenen ka ne idan ya zama ya bar addinin Allah ya koma kafirci to ya yanke zumunta shi ya yanke zumunta zumunta kan dama millata abikumu ibrahima ko sammakum almuslimina min qablu saboda haka waɗanda suke kan hanyar Allah suke bin Allah su ne suka daidaita suka tabbatar da zumunta waɗanda suka ce a bar addinin Allah a je a yau su ne suka bata zumunta wa in tantahu in daga yau kun daina kun daina abin da kuke na kafirci da cutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kansa fa huwa khairul lakum muna ganin haka ya fi muku alheri daga yau ku daina kar ku sake na'am wa in fa'udu in ku kuka ce za ku sake dawowa da yaki na ud mu ma za mu koma kanku da ramuwa da kare kai walan tubuniya amkum fi atukum shay'a jama'an ku ba abin da za su wadatar muku ko miliyan kuka ɗebo Allah sai ya karya ku walau kasurat komi yawan ta ko nawa ne kuwa wa anna Allah kusan Allah ma'al mu'minina yana tare da mu'minai da taimakon sa kowane lokaci in dai sun tsaya bisa hali na gari na'am يا أيها الذين آمنوا أليئوا الله ورسوله أليئوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكي إيماني أليئوا الله كبي الله cikin abin da yake umurtan ku da shi kar ku saba wa Allah kuna cewa ku mu'mine ne kuma Allah ya ce kar ku yi kaza ku yi to ina da ku da kafire kun zama daya dan sayyidina Umar haka ya hudu ba da zai sallami mayaka ya ce musu to kun ga duk inda duniya take kafire su suka fi yawa duk inda duniya take kafire su suka fi makami amma mu Allah yana taimakon mu akan su ne saboda mu ne muke tare da Allah muka yadda da umurninsa muke bin umurninsa muke barin hane-hanensa kuma muna aiki ne domin mu tabbatar da abin da yake so idan mun ku kuka shiga mu muka shiga sabon Allah to mun yi daidai da zuciya Allah ya kira hannunsa sai yawa da makami yayi tasiri ko ko in yawa da makami ne zai tasiri to kun san wanda suka fi yawan kun san wanda suka fi makami shine Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani kada ku yi sabani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya gaya muku atiullah ku bi Allah cikin umurnin da ya muku wa atiur rasul wa rasulahu ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tawallaw anhu kar ku juya baya ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jayayya da shi cikin hukuncin da ya kawo muku daga Allah wa antum tasma'un alhali kuna jin wa'azozin alqur'ani tana sauka a cikin ku na'am ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين كالذين قالوا سمعنا كمن يهوداوا wanda suka ce sami'na wa ataina sun ce sami'na amma wahum la yatawun haqiqa ba sa jin abin da ake faɗa ba aiki suke yi da shi ba sun dai faɗa ne sun ce sami'na to yanzu matsalar da muke cike ne mafi yawancin musulmi sun ce sami'na wahum la yatawun sami'na a baki ne amma an zo maganar aiki ya gagara na'am
inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukmul ladina la yaqilun inna sharrad dawabi sannan dai mafi sharrin halitta sai aka ce da wadi don a haɗa mutane da dabbobin gabaki ɗaya cikin halitta duk da dabba da mutum duk ɗaya ne in dai wajen Allah ne mafi sharri a cikin su asummu wayanda suke kura ne ga kunne ba sa amfani da jin su albukumu bebaye makafi wanda ba sa amfani da ganin su da bakin su allazina la yaqiluna wanda ba su da hankali na'am ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤمنون to kafarai wasu daga cikin waɗanda suke munafukan munafukan sun kasance in manzo Allah ya rusa mu ba mu ji ba ba sa ni ina eh ko haka suke faɗa to Allah subhanahu wata'ala ta ai dama cikin dabbobi babu wanda suka fi muni irin wanda ga kunnen ba su ji ga idanun ba sa gani ga baki ba ya iya furci su ne suka fi dabbanci a cikin mutane babu kamar ku kenan wajen dabbanci walau alima Allahu fihim khairan inda Allah ya san da alheri a cikin ku me za a yi da ku me manzon Allah zai yi da ku irin waɗannan sharan dama kowane ne karka watsar da su duk sharan da kaga ba zai amfane ka ba kai fatali da shi ba abokin tafiya ba ne haka Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tattara su kawai matsala za su dada jawo mutum sai su dada kawo maka matsala ka nemi masu amfani Allah subhanahu wata'ala yace law law alima Allah fihim khairan inda Allah ya san da alheri a cikin irin wannan la asma'ahu da ya sa in an yi wa'azi sun ji sun karba amma ya rasulullah tun da ba za su je ba za su karba ba ka watsar da su ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ja musu akan abasa wata walla an ja'ahu al'ama ko wai yana ta kokarin wasu katti kattin kafirai wai ko za su musulunta yana watsar da wasa wace wannan ya ji amfani a zon wayan nan da kake ta kokarin tattaro su in ka tattaro su ba matsala za su zama maka ko ma su fantsama maka jama'a Allah ya ce da ya san da alheri a cikin su ai da ya jiyar da su walau asma'ahu ko da sun ji sun fahimci abin da ake nufin la tawallau wallahi da sun ja sun juya da baya wahum mu'riduna suna jijira ga barin wa'azin da kake musu saboda Allah bai gina su akan alheri ba saboda haka wayannan irin wayannan kai watsi da su ya rasulullah kar ka nemi cewa sai sun musulunta sun zo sun tafi tare da kai رضي الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من جلال العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين